بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya haɗa mu a wannan makaranta mai albarka a gaban iyayenmu maza da mata domin gabatar da nasiha ko wa'azi a wannan safiya ta lahadi sha biyu ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da ɗaya ga watan uku shekara 2026 manufar wannan haɗuwa manufa ce ta tunasar da juna manufa ce ta yi wa juna wa'azi don a ji abin da Allah ya ce a ji abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce domin mu gyara ɗabi'unmu mu gyara halayenmu mu kyautata alaƙanmu da Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da musulmi suke jin daɗi yake gyara musu rayuwa shine wa'azi wanda ya fara yin wa'azi Allah subhanahu wa ta'ala ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi wa'azi yana raya zuciya wa'azi yana gyara mutane wa'azi yana gyara ɗabi'un mutane da halayensu shi yasa wannan haɗuwa ba ƙaramar haɗuwa ba ce haɗuwa ce ta alkhairi shi yasa irin wannan haɗuwa mala'iku suna halarta waɗannan guraren aljanu bayan Allah na ƙwarai suna halartar irin waɗannan guraren guri ne wanda za a zauna kafin a tashi Allah ya gafarta duk da yake a gurin guri ne wanda za a zauna kafin a tashi Allah ya yi rahama ga duk wanda ya samu kansa a wannan gurin muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya mana rahama Allah ya karɓa mana ibadojinmu na nema a bani maudu'i na yi magana sai aka ce in duba inda duk abin da ya ce ne magana a kansa to na yi hasashen wani maudu'i wanda yana da muhimmanci wanda muna da buƙatar shi a wannan lokaci da muke ciki wannan maudu'in rashinsa shi ya haifar da da yawa da barna da take faruwa a cikin wannan al'umma ta mu shi ya haifar da ta'addanci shi ya haifar da yaudara shi ya haifar da ƙarya shi ya haifar da cuta shi ya haifar da zalunci shi ya haifar da kowan nayin shi ya haifar da ainihin wato abubuwa da dama wanda ba su dace ba wannan maudu'in shine maudu'in da ake kira alkana'a abinda ake kira da alkana'a shine wadata zuci wadata zuci a taƙaice kace kace wadata zuci shine yarda da abinda Allah ya kaddara maka a rayuwa na arziki abinda Allah ya kaddara ya baki abinda Allah ya kaddara ya baka rabanka da Allah ya baka rabanki da Allah ya baki ki yarda ki yi hakuri ki dogara ga Allah ki abinda ya dace wannan shi ake kira kana'a to rashin wannan wallahi duk wannan masifa take faruwa rashin kana'a ne rashin kana'a yake kawo wannan wani yana ganin wani ya fi shi arziki ya za a iya kamo wani wani ya fi shi kuɗi ya za a iya kamo wani wane yana da gidaje ya za a shi ma ya mallaki gidaje wane yana da motoci ya za a shi ma ya samu wani ma akan waya wane yana da waya iphone kaza shi ba ya da ita ya za a yi kwace don ya samu waya iphone wata tana da tarbiyya tana da addini kawarta tana da waya iphone ita ba ta da ita ya za a yi ita ma ta samu iphone ko da za a bata mata rayuwarta ne duk wannan rashin wadatar zuci ne da muna da wadatar zuci da abubuwa da dama ba su faruwa shi yasa malamai suka ce abinda ake nufi da kana'a shine ridal qalb zuciya ta yadda da abinda Allah ya raba ya bata na arziki ba tare da fushi akan halin da kika samu kanki ba ba kuma tare da hangen na wani ba cewa dan me wane yake da shi ke baki da shi ko dan me wane ya mallaka ke baki mallaka ba ko kuma dan me wane ya iya ke baki iya ba ko dan me wane yake kaza ke ba ki yi saboda haka ke ma bari ki ba hanya hanya hanya ki wannan ko da hanyar da ake bi ba ta dace ba wannan shi ake kira qana'a ita qana'a wasu malamai suka ce idan aka ce mutum ya zama yana da wadatar zuci ba wai ana nufin mutum shi kenan ya daina aiki ba ko ya daina nema ba a'a Allah madaukakin sarki ya ce ki nema Allah ya ce kai aiki Allah ya ce famshu fi manakibiha ku tafi duk inda za ku tafi a duniyar nan wa kullu rizqihi ku shiga sasannin ƙasa ku shiga bangarorin ƙasa ku nema ku ci daga arzikin Allah kenan an tashi an ma'ana an ce a tashi a nema kuma duk inda za a je nema matukar inda za a je din nan ya halatta abinda za a je a nema ya halatta to ya halatta a je a nema wannan baya kore mutum ya wadatu daga abinda Allah ya bashi bayan ya nema duk abinda kika nema Allah ya baki to ki haƙura da shi kar rashin wani abu ya sa ki rinka tunanin wani abu wanda bai dace ba na saban Allah saboda ki samu malamai suna cewa almasiyatu la takunu sababan lin ni'ma saban Allah baya janyo ni'ima saba wa Allah ba zai taba zame maka ba zai taba zame miki ni'ima a rayuwarki ba in dai kina rayuwa kan saban Allah to kullun zaki rinka ganin abin da bai kamata ba kullun zaki ji abin da bai kamata ba shi yasa wadatar zuci yana da fa'idoji masu yawa babbar fa'idar wadatuwa shine zaki samu rayuwa mai kyau in dai za ki rinka yin haƙuri cikin abin da Allah ya baki haƙuri cikin abin da kike da shi ki wadatu daga wannan abin to za ki ga Allah ya sa wa rayuwarki rayuwa ce mai kyau kuma za ki dinga tafi da rayuwarki a duniya rayuwa mai daɗi ba tare da tashin hankali ba kamar yadda Allah ya ce man amila salihan min zakari a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة na'am ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah maɗaukakin sarki ce man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda yayi aiki na ƙwarai namiji ne ko mace wa huwa mu'min yana mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba da sannu za mu raya shi rayuwa mai daɗi ibn abbas fa- radiyallahu ta'ala anhu ma yake cewa alhayatu tayyiba hiya alqana'a نعم ya ce rayuwa mai daɗi shine wadatar zuci in dai za ki zama rayuwar ki kin wadata da abin da Allah ya baki to Allah zai sa rayuwar ki ta zama rayuwa kyakkyawa ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala yake cewa man kana taba'i duk da yake da wadatar zuci wanda ba ta daɗi wanda sun fa'idar wadatuwa shi ne kun za a yi tabbacin dan ciki da walwala hadisi ta tabbata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da mutum da shi Allah ya ce da aflaha man aslama duk wanda ya yi auren sa da Allah ya kubuta wani da ta fara kuma za a da ta da wanda zai wadatar da shi wa kannahu Allahu bi ata sannan Allah zai wadatar da shi daga abin da Allah ya bashi shi ba inda zaki hakuri a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya baki to kullum za ki zama cikin farin ciki cikin walwala cikin jin daɗi abu na uku daga cikin fa'idar wadatar zuci shine za ka gadon miki da wadata ma'ana za ki samu nutsuwa a zuciyarki ba za ki zama cikin tashin hankali ba ba za ki zama cikin damuwa ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa laysa al-ghina an kasratul arab baya daga cikin wadata mai yau kadarori a ce wance tana da yawan kadarori ai mai kuɗi ce ai mai gidaje ce ai mai motoci ce wannan ba wadata ba ne walakin na ghina ghina nafs wadata shi ne wadata zuci mutane nawa ne suke da dukiya mai yawa amma ba su da hankali mutane da wanda suka mallaki kadarori da yawa amma Allah bai sa musu kwanciyar hankali ba sai ka ga wani abin da ya mallaka ɗan kaɗan ne saboda ya yi haƙuri akan wannan abin da Allah ya bashi sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa wadata zuci sai ka samu Allah ya sa yana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa abu na hudu da kan fa'idodin ka shi ne shukurul mu'min kullum za ki zama godiya akan wanda yake ni'ima ko da mai Allah a cikin wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya miki duk wanda yake da wadata zai zama yana da Allah amma idan ba ki da wadata zuci kina hangen na wani kina neman na wani to ba za ki gode wa Allah ba abin da Allah ya baki shi yasa yana daga cikin wasiya da Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi wasiyar da manzon Allah ya wa Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi manzon Allah ya ce ya Abu Hurairah ya kai abu huraira kun wari'an ka zama mutum mai tsantseni ta kun a abadan nas sai ya zama kafo cikin bayan Allah ba su yawan bauta ya ce wa kun kana'an ka zama mutum mai wadata zuci mai kana'a ta kun ashkurta sai ya zama kafo kowa godiya sai ya zama kana cikin mutane masu yawan gode wa Allah subhanahu wataala yace wa habbal lin nas ma tuhibbu li nafsi yace so wa mutane abinda kake so kanka ta kun mu'mina sai ka zama mu'mini wannan hadisi imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad din shi abu na biyar daga cikin fa'idodin wadatuwar zuci shi ne alƙaya da Allah zai zai ki daga zunubin zuwa wasu miyagun masu Allah zai tafi Allah zai miki da riba Allah zai tafi miki da annalimanci Allah zai tafi da ƙarya duk wanda yake da wadatuwa akan abin da Allah ya bashi ba za ka same shi yana da hasada ba ba za ka same shi yana ƙarya ba ba za ka same shi yana annalimanci ba ba za ka same shi yana ba amma duk mutum da bai da kuɗi bai da wadata akan abin da Allah ya bashi sai ka same shi yana yi wannan hasada idan Allah ya ba shi wani abu shi ba sai shi ya iya so da wanda yake so ya kara abin da yake sai ka same shi ya kuma saboda Allah ya barkanta wasu sai kuma ya same shi annabi ne saboda Allah ya barkanta sarki a wasu arziki idan Allah ya taimake ki abin da kike kina riritawa kuma kin tsaya kin dogara ga Allah akan wannan abin to sai kiga Allah ya tsare ki daga dukkan waɗancan miyagun cututtuka da na ambata to gabar magana ta bi mai mahimmanci shi ba ki da kana'a a zuciyarki ya za a yi same ta idan ba ki da kana'a a zuciyarki kina da yawan kokonto kina da yawan wasi kina da yawan damuwa akan abin da kike ji ba ki iya yin hakuri akan abin da mijinki ya yi ko ba ki iya yin hakuri akan abin da Allah ya na sana'ar da kike yi ko ba ki da hakuri akan abin da Allah ba ki na aikin da kike yi to ya za a yi ki sama wa kanki kana'a ya ake samun ta a riska ce ana samun ta abubuwan nan guda uku ko sha abu da farko abin da ya kamata kudurce a ranki cewa shi arziki da kike ganin sa an riga an rubuta kowa abin da zai samu a duniya kan yana ciki duk abin da zaki samu an riga an rubuta ki yadda da wannan duk abin da kika ga ba ki samu ba a rubuta miki shi ba duk abin da zaka samu a duniya an riga an rubuta maka shi kana cikin cikin mahaifiyarka بكتب رزقه وعجله وعمله وشقي او سعيد alif arbu so da haka idan ka yadda da wannan idan kin yadda da wannan kenan duk abin da kika kina da shi Allah ya da ya kaddara iya abin da za ka samu kenan duk abin da ba a rubuta miki ko ba za ka same shi ba daga dara duk abin da ke da shi ke hakura ita cewa da shi ne abin da Allah ya baki ba da kallon wani ba ki hangen na wani ba ki tunanin na wani kin tsaya kin yi hakuri da abin da Allah ba ki abu na biyu da su abin da zai danyo miki kana'a a rayuwarki shine ki imani da cewa shi arziki da kike ganin sa Allah ya kaddara shi ne akan wani ya wani haka Allah ya tsara rayuwa Allah bai tsara rayuwa akan kowa arziki da zai zama da kowa ba Allah haka shi rayuwa Allah bai tsara cewa da ke da abokiyar zamanki arzikin ku iri ɗaya ba ne ko da ke da yayarki arzikin ku iri ɗaya ko da ke da wakki arzikin ku iri ɗaya ba haka da ba Allah ya tsara abin ne kowa da yadda Allah ya kaddara masa arzikinsa wani ya fi na arziki cikin fi wani wani ya fi kamar yadda ka fi wani wani ya fi kamar yadda ka fi wani wani ya fi ka ba dole ba ne a ce ku zama daidai da wani ba haka Allah ya tsara rayuwar ba Allah ya tsara rayuwar ne akan wani ya fi wani wata ta fi wani wata ta fi wata kuma haka rayuwar ba ita tafiya har kuma ga Allah idan idan kika yarda wannan ba shi duk abin da kika ga wani yana da shi ke ba ki da shi ba za ki da shi ba ba za ki damu ba ba za ki damu ba da kai ba kai ƙarya ko yaudara dan ka samu abin da wani da shi ba Allah ya riga ya kaddara arzikinsa kai ma Allah ya riga ya kaddara maka arzikinka shi Allah ta ahum yaqsimuna rahmat rabbik هم يقسمون رحمة ربك na'am نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا na'am ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا Allah maɗaukakin sarki ce a hum ya na rahmat rabbik wai su mutane su ne suke raba arzikin ubangiji ne mutane su suke rabawa ba mutane suke raba arziki ba ba dai za ba wa kanki arziki ba ba ni ba wa kaina arziki ba ba shi ne ba wa kansa arziki ba ba su za su ba wa kansu arziki ba Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya Allah ya ce mu ne muke raba musu rayuwa a duniya rayuwa da ke gani Allah ne ke raba ta. Allah ne yake rabawa ya baki Allah ya rabawa ya bata Allah yake rabawa ya bashi Allah yake rabawa ya basu Allah yake rabawa ya babu Allah ne yake rabawa Allah ya ce wa rafa'ana ba'dakum fawqa ba'd darajat Allah ya ce kuka muka daga wani wani ya fi wani ya fi wani mulki wani ya fi wani sarauta wani ya fi wani arziki wani ya fi wani matsayi wani ya fi wani girma wani ya fi wani lafiya wani ya fi wani ilimi wani ya fi wani wayewa haka Allah ya tsara rayuwar kuma a haka rayuwar za ta tafata su da kiyama shi yasa karka yaudaru karka ɓata lokaci karka damu dan wani ya fi ka wani abu na duniya kai ma ka fi wani wani abu na duniya wanda yake nuna Allah shi yake raba arziki sai imani da wannan duk abin da Allah ya kawo ya baka ko abin da Allah ya kawo ya baki to kin san wannan abin daga Allah ne kuma haka Allah ya kaddara miki abu na uku daga cikin abin da zai sa ki samu kana'a shine annazur ila man huwa aqall minki kullun ki dinga kallon na kasar ki kullun lokacin da kike rayuwa kika kallon na kasar da kike idan kina kallon kina da wuta ki rika kallon wani mashin ne da shi idan kina kallon kina da idan Allah ya baki mashin idan kallon wani keke ke da shi idan Allah ya baka keke ka rika kallon wani kasa ita tafiya idan ka ji da haka na kana sai ka kalli wani a gidan haya shi ina da abin da kalli wani ba da shi idan kana da abin da zaka ci yau sai ka kalli wani ba da abin da zai ci yau haka rayuwa take to kullum idan kina kallon wanda bai ke kai ba kina kallon wanda bata kai ba wannan abu zai ƙara miki nutsuwa zai ƙara miki wadatuwa ga Allah madaukakin sarki amma kar ki kika kalla sama da ke kina da mota kina da mashin kina da wancan mota ɗaya kina da mota ɗaya kina kallon wancan mota biyu ne da ita kina da ɗan jarinki dubu goma kina kallon wancan jarinta dubu ɗari ne kina da jarinki dubu ɗari kina kallon wancan jarinta miliyan ɗaya ne to idan kina haka ba za ki ji tausayin na ƙasa ba sannan ba za ki gode wa Allah akan wannan abin da Allah ya baki ba amma idan kina kallon ni jari na dubu goma ne to ga wata jarin ta dubu biyar ne to sai ki gode wa Allah ni yanzu mota ta guda ɗaya ce to ga wani mashin ne da shi baya da mota sai ki gode wa Allah ni yanzu mijina a gidanmu nake a gidan mijina nake kuma gidan na ne sai ki wata na gidan haya da mijinta wannan sai ki gode wa Allah to haka ake rayuwa idan ana kallon na ƙasa to sai a wadata sai a gode wa Allah amma idan kina kallon na saman ki har abada ba za ki gode wa Allah akan abin da Allah ya baki ba shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Muslim ya da shi manzon Allah ya ce unzu ila man asfal min ku rika kallon wanda yake ƙasa da ku a rayuwar duniya wa tabu ila man huwa fawqakum kar ku rika kallon da yake sama da ku idan kuna haka ba za ku gode wa Allah akan ni'imar da Allah ya kuma to wannan shine abu na uku wanda zai sake samu wadata zuci idan kin kiyaye shi abu na hudu wanda zai haifar miki da wata zuci shine ki sani kuma ki kudurce a ranki duk wani abin da kika mallaka zai kare duk wani abin da zai kare ko dai abin duniyar nan ya kare kina raye a duniya ko kuma abin duniyar nan ki mutu ki bashi ki koma ga Allah ki bashi a duniya wannan ka'ida ce ta ubangiji ma inda ku yafadu wa ma inda Allah ba abin da ke wajen ku zai kare wannan ka'ida ce Allah ya ba mu duk abin da kika mallaka karki alfahari cewa ni ina da kaza ina da kaza ina da kaza wallahi wata rana zai kare amma inda Allah ba abin da wajen Allah shi zai wanzu shi zai tabbata idan har kina da wannan gani cewa duk wani abu na duniya zai kare to wallahi babu abin da zai daga nake hankali saboda wata ta samu wannan abu wai ke baki samu wannan abin ba ba abin da zai daga miki hankali to amma da yawa inda ake samun matsala sai ka samu wasu suna ganin kamar idan wane ya samu duniya da duniya nan za ta tabbata wanda za ta sa idan abokanan kasuwanci ne idan suna kasuwanci ranar da Allah ya ɗaga wani daga ciki sai rika tunanin kamar wani har abada ya shi shi ko ba zai iya kama shi ba sai ya fara tunanin bari ya kulla masa asiri ko sihiri saboda ya samu a cikin kasuwancinsa haka idan ma'aikata sun aiki idan misali a ce duk suna da kuci duk ranar da Allah ya mai duniya zama kuna fansa ranar da Allah ya mai duniya zama head of service to shi ne na gowar sai ga cewa to ai masu har da ba za su kai wancan matsayin ba to bari su kai masa kulle kulle da jefa jefe saboda ya samu matsala sun manta ta na Allah ne kuma duk wani matsayi da zaka hau wata rana ba kai bane malamai suna ta laudamat li ghairika lama wasalat ilaika inda matsayi da wama yake kai da baka samu ba sai da wani ya tashi daga kan kujera ka je ka zauna to kai ma wata rana za ka tashi ne ji ba ta Allah ce ba yanda za a yi ka dawoma akan wani babu yanda za a yi ka dawoma akan wani arziki babu yanda za a yi ka dawoma akan wani abu da kake shi sai da wani ya rasa ka samu to kai ma wata rana za ka rasa wani ya samu sai da wani ya rasa ka samu to kima wata rana wata ta samu wannan aida ce ta ubangiji haka dole ne mu daina damun kanmu akan Allah ya bawa da wani abu dan me zai saka kaza dan me za ka samu kaza dan me za a rinka cewa sai wance sai wance ni ba za magana saboda me ke ma lokacin ki zai zo kuma kowa Allah ya je masa lokacin sa Allah shi ne tsarawa Allah shi ne ajiwa to kudurta wannan na tunanin cewa ita duniyar nan mu dacewa ce to zai ke dama ki dauke da wadda zuci kuma kina da kina da dogaro ga Allah a cikin al'amuran ki abu na biyar da cikin abin da yake yake da abu kana'a shine ki sani da wadata da lauci da matsayi da daukaka da jarrabawa ce wannan duk wani abu da za ki samu da jarrabawa ce shi da samu Allah ya ba shi dan ya jarraba shi ka samu Allah ya baki ne don ya jarraba ki ita da ta rasa Allah ya hana ta ne don ya jarrabe ta shi da ya rasa Allah ya hana shi ne don ya jarraba shi kake ɗauka cewa shi da ya rasa shi da ya samu ya fi a wajen Allah ya rama kaza ya zama kaza ke yanzu ba wata bace a a ne bi ke kin fi ta a wajen Allah din ita da ta samu ne bi kai ta fi shi a wajen Allah shi ne ya ta ne da ya tafi shi a wajen Allah shi yasa yadda da wannan yana daga cikin abin da zai taimaka maka da game da hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah manzon Allah yake ta la tazalu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba ma'ana la tazulu abdin la tazulu qadama abdin daga dagan bawa ba za ta motsa ba dan tashin al-qiyama sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu daga cikin abin da za a tambaye shi akwai dukiya yi wace nan ba wani abin damuwa a zuciya da Allah ya baki za a tambaye ki a ina ta ranar ta kuma kika yi da ita ya aka yi kika sami ita kuma ya aka yi kika sami ita kika dan Allah ya bata dukiya kar ki damu Allah ya bata dukiya don Allah ya ba shi dukiya da ma Allah ya ba su ne dai ya tarbe su Allah ya ce wa dukkan bi alkhairi fitna kuma sai ba ku da talauci rashin lafiya masifa bala'i wal khair lafiya dukiya arziki matsayi ko da jarrabawa Allah yana hana mutum ba dan yana da ba kamar yadda Allah yana ba mutum ya fusa shi Allah na bayarwa da saboda jarraba Allah yana da saboda jarraba shi yana da matuƙar muhimmanci ne da wannan to idan an ka wannan abu wani daga cikin abin da Allah zai wadata daga ainihin wato wadata abu na shida daga cikin abin da yake janyo wadata zuci kamar yadda malamai suka faɗa shine da ilmi kamar yadda malamai suka faɗa shi ne kada ta nemi mabata a tarihin mabata idan kina karanta rayuwa ta annabawa idan kina karanta rayuwa ta sahabbai idan kina karanta rayuwa ta tabi'ai idan kina karanta rayuwa ta ainihin wato waɗanda suka gabace ki kuna da ƙara miki nutsuwa da cewa komai na Allah ne mu kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwar manzon Allah manzon Allah babu kamar shi a duniya ba a yi kamar manzan Allah ba kuma ba za a yi kamar shi ba ko babu wata uwa da ta isa ta haifo kamar manzan Allah an gama Allah ya fi son shi duniya da lahira amma mu kalli irin yadda manzan Allah ya yi a wannan duniya ta manzan Allah za a waye gari wani a gidansa ba abin da za a ci ba dan talauci ba saboda bayarwa da yake kamar yadda muka karanta da matan manzan Allah suka zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah matan manyan manyan kafirai da matan manyan manyan duniya suna sa gulagulai suna kulliya suna mutu a matsayin na matanka kai ne gaban musulmin duniya gaba daya kamar da nan a haka ba dan Allah muna nema nema mana a wajen Allah mu Allah ya azurta mu yadda ta mu mu kamo irin wadancan mata duk da ne ba ke a lokacin kamar ba su da abin Allah ya ba su ba suka zo wurin manzon Allah suna koke suna nema manzon shi ya koyi zan sanar da Allah ta bayan kwana biyu manzon Allah ya kira su ya ce to ga abin da Allah ce na يا يا نساء يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أربعهن na
وإن na
كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات na فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan matansa sun kawo koke suna so su ma su zama waɗansu mata dan a tafi da su zama su ma suna gogayya da matan duniya wajen kwalliya da abin da kyale kamar ba su wadatu daga abin da Allah ya ba su ba sai a madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi guda biyu yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulli azwaji ka faɗa wa matanka إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها جرى الدنيا تكي سودة الدنيا فتعالينا الله تسوه وسنة زاهد نبي زاهد وأبدا كوكي سوء أما وأسرش بلن فعلا أما من سكي وسكي بكيو أن يدفع من سنة الدنيا أما دي بذاك ولا بأي الله شين تعالى ba dai rayuwar duniya bace kuke so za a baku duniyar ba da ba da duniya Allah ne to Allah madaukakin sarki zai ba ku duniya amma dai ba za ku rayu a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in kuna tsoron Allah wa rasulahu fa idan kuna san Allah kuna san manzon Allah kuna san Allah da manzon Allah wa daral akhirah kuna so ku samu kyakkyawan ƙarshe a ranar lafiya fa inna Allah a'adda lil muhsanati min kulli ajrin Allah ya tanadar wa duk da suka kyautata suka ji Allah a cikin manzan Allah ya ta dinga da shi da Allah wace manzan Allah ya ke fara kira da na Aisha su tunan Aisha ko ita wakiliya wanda aka turo ba abin da Allah ya sauka sai ta fa za ki zaɓi duniya Allah ya baki duniya ko kuma za ki zaɓe ni za ki zaɓa Allah da manzan da lafiyar Allah ya baki Allah da Aisha ta ce haba ya Rasulullah yanzu Allah ya zaɓi Allah da kai da rata a ta biya an na zaɓi biya ba ta aiki ta shawara da iyayen sannan ki dawo ta ce a'a ba sai na yi shawara ba da Allah na zaɓa Allah na zaɓi da na zaɓi gidan Allah da wannan ne malamai suke cewa daga lokacin da Aisha ta aljanna maza Allah ce to shikenan zan bi dukkanin matan na da gowa su ma zan gaya musu wannan sako na Allah kowace zaɓa sai na Aisha to ya Rasulullah dan Allah in ta je karka faɗa su abin da na zaba manzo Allah ba faɗa sai ka faɗa ba su ba wala Allah tana so sai wata ta dan a rage gidan wata ran mai rayuwa shi gidan ta dan daga musu kafa manzo da ake na faɗa musu abin da ke kara manzo Allah ya bi duriyar faɗa musu gaba daya karshe kowace ta zaba Allah ta zabi lahira ta zabi manzo da wannan ne malamai suke cewa duk matan manzon Allah ɗan aljanna ne to shi yasa so da yawa wasu abubuwan inda za ki haƙuri a ajin da Allah ya ajiye ki wallahi za ki samu abin da ba ki tunani to amma sai mu kasa yin haƙuri a ajin da Allah ya ajiye mu sai mu ce dole ne sai mun kai wani wuri wanda Allah ya ajiye kai mu malai suna cewa asalin kowane mutum kasa asalin kasa ne inda asalin ki ki kasa kasa wata rana sai Allah ce wancan barin daga ke sama sai Allah ya fifita shi kowa amma idan kika sai zaki bar asalin ki yo ki zuwa ke ai sai ke sai kin zama kira wata rana Allah ya ce wance kuma asalin ki sai a danko sai ki an gaba da ke kenan to shi yasa dole rayuwar nan da nake kallanta wallahi san bi ta hankali sai mun zama masu masu wadatuwa a cikin zakatanmu sai Allah madaukakin sarki ya kawo mana dauki wani daga cikin magabata yana cewa ko ta hanyoyi guda uku kuma tun da na karanta su wallahi na kan samu nutsuwa a zuciyata sai na ji ni ba ni da wata matsala a rayuwata na karanta da safe har yamma ba zan da wata matsala ba in haka idan na karanta da yamma har safiya ta yi ba ni da wata matsala waɗannan ayoyi guda uku da ku karanta waɗannan ayoyi mu ji me ayoyi suke cewa aya ta farko يدعي الله الله ما يفتح الله للناس ما يستحي الله الناس من رحمة فلا يمسك لها نعم وما يمسك فلا مرسل من بعده وهو العزيز الحكيم Allah madaukakin sarki su mata Allah na ta min rahmatin duk abin da Allah ya buɗa wa mutum na rahma idan Allah idan Allah ya buɗa miki arziki idan Allah ya buɗa miki rahma idan Allah ya buɗa miki baiwa idan Allah ya buɗa miki baka fala musika laha wallahi ba wanda ya isa yake الله أكبر duk arzikin da Allah ya baka ba wanda ya isa ya hada ka duk abin da Allah ya baka ba wanda ya isa ya hada idan Allah ya so ya daga ki ba wanda ya isa ya ajiye ki idan Allah ya so ya ce sai ke ba wanda ya isa ya ce ba sai ke ba idan Allah ya ce a yi da ke wallahi duk a yi da ke ba wanda ya hada domin Allah shi ne lahammara jama'a a duk abin da Allah ya baka ba wanda ya isa ya hana ki haka Allah ya ce falahu suka ba wanda ya rike miki ba wanda ya isa ya abin nan sai Allah ya ce me وما يمسك wa ma yumsik abinda Allah ya rike ya rufe miki ya ajje ki to ba wanda ya isa ya saka miki wannan abu.
نعم idan Allah ya ce ba za a yi da ke ba wanda ya isa ya da ke idan Allah ya ce koma baya wanda ya isa ya da ke gaba idan Allah ya kwace miki ba wanda ya isa ya kwato ki idan Allah ya kasa da ke ba wanda ya isa ya daga ki shi yasa daga cikin sunayen Allah akwai ar-rafi'u al-khafid shi yake dagawa shi yake ajiyewa in ya ɗaga ba mai ajiyewa in ya aji ba mai ɗagawa da cikin sunayen Allah akwai al-mu'izzu al-mubil shi yake ɗaukakawa ya ƙarfafa ya ƙasƙantar kuma ya wulaƙanta duk wannan Allah ne shi ya fara rayuwa ki mika wa lata karki ɗaukacin ki idan kika ba wa Allah rayuwarki to za ki ga yadda Allah zai miki rayuwa wannan aya ta farko kenan yace aya ta biyu alhamin da farkil
ومن الأرض إلا على الله يعلم مستودعها كل كتاب مبين Allah maɗaukaki ya ce dabtul ardi wallahi babu wani abin halitta da ke a bayan ƙasa fa sai ya zama arziki wannan abin yana wajen Allah arzikin mu gaba ɗaya yana wajen Allah wa mutaqarra wa mustawda'a kuma Allah ya san matabbatar kowa a ina kowa zai zauna a ina kowa zai tashi ina ne ma'ajiyar kowa ina ne matashin kowa ina ne wurin kwanciyar kowa na kowane abin halitta ya sani shi ta arzikin ki yana wurin Allah wanda ya sai hana ki idan Allah ya baki kuma Allah ya san arzikin da ya riga ya kaddara miki a wannan rayuwa ta duniya aya ta uku yace in yuridu ka bi khairin وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير Allah madaukake sarki ce in yamsaka Allah idan Allah ya shafe ka da cuta ko talauci ko rashin lafiya ko damuwa ko tashin hankali wala tashi falahu illa hu. ba wanda ya isa ya yi sai Allah duk an ka shiga ba wanda ya isa ya yi miki in ba Allah ba. shi yasa da yawa musamman abin da ya shafi iyaye mata kullum ina faɗi akan wannan kaɗan ne kake samun masu haƙuri idan su shiga damuwa da miƙa wa Allah amur so da yawa naka idan ma sun shiga damuwa yawanci ba sa iya daurewa su yi hakuri su ci sai an ba ana ta maka gurin malamai ba tsafa ko in tsubu gurin yan duba sai bar Allah ki san ta kuma lafi ba wanda ya isa ya miki wani abu in ba Allah ba duk abin da zai miki ba zai iya ba Allah shi kadai shi ne zai miki wani abu idan kika shiga matsala ko damuwa ba wanda zai yi miki wannan ba sai Allah shi yasa ya haƙuri zai bi yawon damuwa ki dab take da tazo sai ki kasa haƙuri ki riƙe wani sai Allah ya take da da ba wancan idan Allah ba ki ya baki da ba wancan kin yi asara kin lalace shi yasa wata kissa da faɗa a wurin wanda ba Allah ke ba mu labari yau kusan shekara goma sha biyar kenan abin ya faru a makotansu wani bawan Allah ne yana neman aure yana neman aure wanda yake neman aure kuma yau nan ba za a unguwar ba ta da shi sai ma tashi ta bi labari mijinta yana neman wannan barawar so da aka sai ta sa haƙuri sai ta tafi gidan wani malami irin malaman tsubbun sai dai ta bashi labari sai malami a yanzu mai kike so a yi sai ta rike a lalata auren karfari ni dai ba na so a auren sai ce to abinda za a yi ki je ki kawo kuɗi naira dubu goma zan miki aiki ta je ta kawo masa kuɗi naira dubu goma wannan shekara ta biyu yi mata aiki bayan an yi aikin kawai sai abin lalace ita ma wannan bawar ta ba abin lalace ita ma sai ta tafi gurin ta mai tsubu malam an samu ranar aure saura sati biyu amma na ji labarin an ce mata shi na bin malamai ni ina so a daidaita min abubuwa na yace ita ma ta je ta kawo kuɗi ta je ta kawo kuɗi abin da zai yi kawai aka yi aure da aure sai wannan matar ta gida sai ta koma gurin malaminta ya ce malam fa gashi ta shigo bayan da ka lalata abu sai ce to yanzu ke me kike so a yi sai ce to wallahi malam na ji labari an ce matan na in ta aure miji sai ta raba to da haka ta raba ne da miji na malam wanda ta raba ta da rayuwa ne da ko a shi malam ya ce amma wannan naira dubu wallahi ka ta ji da wasu kayan karin ta ta dauki naira dubu hamsin ta kai wa malam sai masa ya je ya haɗa mata wani garin magani wanda malam bai shi yake ba ya kama shi ana wace ya je ya haɗa mata wani garin magani ya bata ya ce gashi ki je ki bari sai ranar da mijinki yake ɗakinta dama gidansu ɗaya sai ki zo tsakiyar gida sai ki kunna wannan maganin ki kunna wuta sai ki zuba maganin a idan wannan maganin ya kashe wannan wutar to wannan mata za ta mutu abin ta kai ita wannan abin miji ya wurin matarsa ko ta tuna wuta ta zo mai miji na tare da ma kawai sai ta ihu tana kara wayo ciki na wai ina yana rike ta me ya faru wayo ciki na kafin ka ce wannan ake wallahi ta ba duniya sai ya gigice ya guje ya fitowa ba guje sai ga ta bal ta tashi a sai ta kama kayan wancan ɗaya na abuja haka ta kone ta ita ma da ta mutu ita ma ta mutu so da mai mutu sun ba nan sun haka sun lalace saboda sun bar Allah kowace ta bar Allah wannan ta kama ɗan tsubu wannan ma ta kama ɗan tsubu sai Allah ya halakar da su gaba ɗaya kuma su mutu akan shirka ya ɗaya ta kama Allah da ita ce mai nasara da ɗaya ta koma ga Allah da sai Allah ya canje ta amma inda kowace ta bar Allah shi yasa sai Allah ya basu da dabarar su sai dabarar ta su ba ta kai musu ba sun je sun halaka sun lalace gaba ɗaya ana da kyau mata ku ba a kuma ina ƙara tabbatar muku idan na yi rantsa ba zan kafara ba duk wani malamin tsubu mazadaci ne duk wani malamin tsubu mai neman mata ne ba ɗauke kowa ba duk wani malamin tsubu mai neman ne mara ina mai tabbatar muku da wani dan ni na yi rayuwa rayuwa mu'amala su da da mun yi da mata tafi da dama kai irin wannan in da ya tsubbata can to sai ka same shi yana neman mata ya da yawa mata za ka ga suna zuwa ko irin waɗannan malaman ko abin ta kai kazamai ne yan ƙauye ne gudadawa kazamai zai je ya ɓata rayuwa ya cutar da ke yayin da ku zai miki a komai ba me yasa wai saboda za a yi miki kishiya wai saboda mijinki zai aure wai saboda kina ne wani abu duniya a gurin mijinki za ki je ki ba da kanki ya zama muke tunci kashi ba ta sama sai karan da ma na faɗi wata tafsiri shi ma wani wani abu ya faru ni da ni abin ya faru duk wani shekara biyar ke da na ga wata tafsiri da wata mata ta wata sami ne kamar da kake ta ce ma ta kama baya ma kowa ya sani ya ce ne ta dake ta ce malami ta ya halatta na rinka zuwa ina gaishe da mahaifiyata ni take tambaya mariya na san kowa nan kan kowa zai kulle a to ya ba a tuna da shi baya saboda ne to ni ma kai na ya kulle sai nace me yasa yake mu wannan tambayar tace malam yau rabona da mahaifiya ta wata hudu je gurin ta ba nace kuma ke zuwa gurin ta tace eh tace me yasa tace malam ni dai aure aka yi na auri wani mutum ya da mata kuma sun yi shekara don goma da mata su taɓa haihuwa kuma yana da arziki da na aure shi ta biyu a gidansa ni ba ban taɓa yin mata wata ba ma'ana ba taɓa samun juna ba haka ne rayuwa sai mahaifiyata ta zo gidanmu wata rana ina tare ni da mijina mahaifiyata ta take neman alfarma a gurin mijina da Allah ya taimake ni ya taimake ta ya amince na zo gida zan raka ta unguwa ziyara gurin wasu uwanta ta ce haka mijina ce ba matsala baba ku je mana ta ce malama shi na shirya na tafi gidanmu ina zuwa gidan mu sai na tarar da babu babu suna zaune suna hira sai babu mai jawwa ai sai babu ta babu mu sai ta babu yau ai ta tabo babu mai to kuje Allah ya kiyaye ni ma kun da kushe mu ta ce mala haka muka fito ni da mahaifiyata muka hawa sai ta mutu ɗaya na hawa shin ɗaya muka shiga wasu ƙauyuka ta ce ni dai ni ce ba a gurinta ba ta taɓa ba ni labari tana da ƴan uwa a waɗannan ƙauyuka hadarin nan ba na son kwata daga da saboda yanayin abin nan sai ba da muka shiga waɗannan ƙauyuka da muka je muka dinga shiga rigi irin gida can ɗaya can ɗaya sai muka zo wani gida ta ce mashin nan ya yi suka suka da mashin muka zalabe su shiga gida muka ga muka shiga wani ɗaki ta ce mana sai ga wani mutum wani kamar ala ala biya ta ce yana zuwa sanin da baya na faɗuwa jikina yana faɗuwa ina haɗe sanin jikina yana faɗuwa ta ce zo zauna ba da shi ya kawo ruwa ta ce maka wani bayanan da sha ta ce malam ina ta sanin jikina yana rawa jikina na kamar sai da zai yau da yau mahaifiya ta tambaye a ina ya ta kai auren shekara nawa kin tsayin mata duk ta baya a musa ta daga baya ta ɗauko ruwan sai ba da sai ce na sha ta ce ana da zai gaba na yana faɗuwa ba zan iya sha ta ce ki umma ba zan iya sha ba idan na sha faɗuwa zan yi ta ce mahaifiya ta yi ta yi ta yi na sha na kisha haka ya karɓi ruwan nan ya aji sai ce mahaifiyata ya za a ki kawo wannan yarinya take a cikin ba ta da kunya kin san ba za ta bi abin da aka yi ba za ki rawo kin san ba za ta amince ta da ita ita ce ba mu ta ba la sai ko wanda na fito ta ina zuwa jikina yana rawa sai na zo na kofar gidan gidan wani dutse da wata inuwa ta ce ina rawa kawai su bacci ya dauke ta ce mallaka da daga minti arba'in inci ina tashi sai na ga minti arba'in tashi kawai sai na tashi sai na ji na wuri sai na ga ban ga mahaifiyata ba sai na ce bari in shiga gidan saboda in yau mahaifiya amma da ko lafiya ta ce wallahi malam ina shiga sai na tarar da shi yana lalata akan mahaifiyata wallahi wannan ita take ta ce malam haka na gansu shi da mahaifiya ta ba da suna lalata tana gaya mun tana kuka ni ta ke faɗa mun ta ce malam hankali na ya tashi ta ce na fara ta ce ban sake barkawa ba sai na danna asibiti ana mun arewa ban san da ya tashi ba tun daga ranar ban ƙara kallon ta ne da ita ba shi yasa nake tambaya ta halatta da jin da ta sheka to kun ji abu ba wannan fasuli malaman tsubu wannan su ne mata suke zuwa wurin su ikan da duk ɗari uku ne halin su sai idan ba za a fara ba shi na kuma tsoron Allah duk abin da ya same ki wallahi ba wanda ya yi miki ba Allah wa in yi da alkhairin idan Allah ya nufi yake da alkhairin Allah ya rubuta miki Allah ya sa albarka a cikin dukiyarki fala da li fadli ba wanda ya sa ya dawo da wannan abin da Allah ya yi duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara za ki same shi a rayuwa wallahi za ki samu ba wanda ya sha to an ba mu da hakuri ba a da hakuri gaba ci da zuci dole sai kin kai wani dole sai kin kai wuce dole miji sai ya miki ya miki da ba za ki ba so kike ke zama wahada ke da shi ki wace kadai ce da abokin tarayya ba za a miki shi ba kuma Allah ne shi ta Allah ne shar'anta za ka ki haƙuri a yanayin rayuwa duk abin da kake ke ba wadda Allah bai tsaro mata rayuwarta wallahi wata Allah ya haddar rayuwarta sai ta yi aure goma za ta yi ta yi mazaje goma wata Allah ya kaddara mata mazaje biyar za ta yi wata Allah ya kaddara mata mazaje biyu wata Allah ya kaddara mata mijinta ɗaya za ta koma da Allah wata Allah ya kaddara mata a rayuwa sai sun zauna su hudu Allah ya tsara sai sun zauna su uku dan sai sun zauna su biyu da kuma ita tsaye da ita har da ta su wata wata kuma za ka wani aure aure wanda ya aura ta ashirin ta ce da dole sai an yi hakuri da yanda Allah ya tsara ne ki balla ki yi hakuri ki koma ga Allah sai Allah ya ɗaukaki sarki ya kawo ki sauki a cikin annabi wato rayuwa sai Allah ya sanya rayuwarki ta zama rayuwa ce mai albarka sai Allah ya sanya rayuwarki ki rayuwa ce ta rahama amma ki ce ki ba za ki haƙura ba ke kawai sai kin ɗauki mataki sai kin sami yadda kike so sai kin daɗi sai kin fanta ba sai kin zaka kin zaka ba ko da za ki ba hanyar da Allah baya so ke dai ba za ki wulaƙanta ba za ki kaskanta ba to ai ko ta zaka da ba ki kisa yana da kyau ne da al'amuran mai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala aya ta ƙarshe yace sayar da Allah ba'da zalika usrin yusra yace in ya karanta wannan aya ba'da usrin yusra sayar da Allah ba'da usrin yusra cewa da sunu Allah yana kawo sauki bayan tsanani duk irin tsarin da kika sha to sakin sanin sauki yana da biyo baya ki yi hakuri a duk wani tsanani da zaki shiga Allah madaukakin sarki zai kawo sauki a cikin rayuwa wanda yana ya ce to idan na karanta wannan ayoyi guda hudu to a ranar ina kwanciya lafiya ƙarfi to ke ma waɗannan ayoyi da karanta kullum ki dinga saka cikin zuciya kina yawa su ake samu hudu da wadata zuci abu na ƙarshe da zai fi da shi abinda mata muke da buƙatar shi yanzu ki gyara alaƙar da ku gyara alaƙar ku da Allah duk da take matsala da ubangiji ta kokari ta gyara kuma wallahi nan duk nan kowa ya san alaka shi da Allah idan alaka ce da Allah ta da kin sani idan alaka ce da Allah ba ta da kyau kin sani ba wanda da kyau kowa ya sani abubuwan da kike yi marasa kyau akwai kin sani abubuwan da kike masu kyau akwai kin sani ki yi kokari ki gyara kamar da fara misali wani malamin ya kyamata da dukkan gurin mu gaba daya a ce rayuwar mu daga shekara goma zuwa yanzu duk wanda yake a gurin nan a ce rayuwar ki daga shekara goma zuwa yanzu a ce a na abin da kika yi daga shekara goma zuwa yanzu duk abin da kika yi a shi a ta kowace gaba daya a zo a sa shi a jikin wani flash ko cd a wani talabishin a zo a kuna a kira iyayenki da sirranki mijinki da yayanki a kunna musu a ce za ka ga rayuwar ki shekara goma ba yi a kotu za ka yadda wallahi ba wanda zai yadda ko ya ce a a a fara ba da na gani kai da ya kamata na yi deleting abin da ya kamata na yi exit inda bai kamata ba kowa haka zai faɗa wallahi ko ni ba zan yadda a gani ba ko ni daga shekara goma zuwa yanzu dan akwai abubuwan da nan da ba za a gani ba to a bani na gani tukun sai na goge wani wajen wani wata ne editing ta abu a kai to amma Allah ya gani ko bai gani ya gani Allah ya gani ya gani
ونخرج له يوم القيامة كتابا